shekara ta dubu biyu da ɗari da uku da biyar. Idan ba mun ta ba, sabin da yake yi a cikin kitabu sala a cikin babun jami'a, babun da ya kan da komai komai da ruwan. Ni da rasu na talatin da shida, za mu tashi da rasu na talatin da bakwai. Hadisi ne ya mata dari da ɗari. مالك كان عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول عبد الله بن عمر ابو هريره ان امره في سبيل قال امره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنه في هذا أن جعل الصفة عليه أنه قال annabi ya ce idan da harun idan zafi ya tsananta ya rana ba abu yi wa an tsala ku sanya da sallah ba yi da idan da harun domin tsananta zafin rana ne yi bayyana da annan daga hukumi ko nan bayan mawutar da annan da wani hadisi kamar da ba da suke kawo cewa hadisi ne yake magana musamman abin da ya fi kyau ne lalane yana da kyau lalane su rika mura na lokacin da ya gana da lokacin da ya shi ne magana da kuma da ya kashi da ya wuce cewa ba a so lokacin da ya zama fi kawai an san cewa wannan magana su kun da ya zai da ya kai ya zai ya muna ko kuma kullum in kan al'ada ya ce wa abu gargajiya kullum zai yi a ko a ke yanzu ilimin fiye da tafiya akwai lokacin da za ka zama kuma su da ke zama ana zama ne da wuri kuma ba da jin zafin rana da shi galla a za a sayo baya musamman abin da ake magana lokacin da ake ganin zafin rana ko zafin galla da yake ta da shi rabi domin da kuma daya ko ke da wata ko da rufi ko ko da rabi wannan shi ne abin da yake nuna cewa ba al'ada ake yi ba addini ya ke yi wani abin da rayuwa ke amma idan ya zo wato an ga aji da an ga da yawa da wannan ko da yake idan aka zo ko wannan magana da yake kullum ta ji da rabi yake yalla ko kuma a kullum ke da rabi gobe wannan kuskure ne kawai ya zama kamar wato masu kallon matsala su ce ka zuwa matsala a addini matsala a addini shi a duk wata ne cewa idan lokaci ya canza ba samu canji ne shi ko dama duk lokacin da aka yi gawani in yi rana dai gawani ba na fara wuce goma sannan a kira sallah mun ji da bai sallah kuma mun ji goma da biyar Kerja dua Yang juga tidak kota. Rana cahaya kawan. Kalau lain dan raja di dalam dia mesti dia wajib tidak mencari. Raja dan raja di dalam dia tidak itu. Jadi dia mesti dia ada di sana. Kau jadi. Dulu kita anda jadi Allah. Allah kena juga berwarna dan kuat dan juga. Jadi kalau mencari dia kuma kalau antara mesti jalan dia kuat. wannan shi ne abubuwan da addini yake magana amma yadda yan birni da gargajiya su ne gaba ɗaya abubuwa eh to da ji wannan ke yan ruwa ya yi da su ana yin daura kullum sarki ya yi da rabi ko da ya daura kowane yin yanayi su kuma yan gargajiya ne da ta Allah ne yi rubuta cewa kullum za a yi karfi wannan kuskure kuskure domin kamar da ake kallo wurin boko suna cewa yanayi akwai lokacin da ake da lamba na yi soja ne sannan akwai lokacin da ake da soja na yi lamba ne to wanne ne ya kara zuwa da ya kake kullum bi za ka yi dala akwai lokacin da za ka gara ko ba ya yi ba wa ɗaya da kwada wa ko da aka yi domin akwai lokacin da aka ce ba na uku da kwada yawa ku zama da haka kore yaushe ya kamata ku rika kura ajiye da wani ne ke nuna cewa addini na Allah ne ba na kowa bane ba kuma na iya ce shi ba amma za mu ka kawo sun mai kira ne cewa kawai ra'ayi ne sai abin da su ne ba kuma ba ne su a ce amma abin da Allah ya ce hukun da abin da Allah ya yi da Islam ya faɗa cewa ya ba abu da ya sanya wani zai iya cewa to ai maganar sanyawa ni tun da nake ai ba magana da ni yanzu wanda ya ji a saudiya kullum da ba su ma da yi da zafi in ba ko da yi da ko gida ko mutanen ba ce ya ce ne za ku ba ya ne da nan dan su sauka a ce da wuri da su bawa da wani kan in ka buru an ne kana wani lokacin za ka ga zafin ya ma ko tsanani da da ba wani azabu ba shi da ba da nake da saura a kan mene ne ba sai wannan tabbiri da Allah ya yi yayi cewa wannan illar gawo da maganar zafi ne idan gawo da maganar zafi ne wani zai ce ba ruwan da zafi domin baya shigarsa don kuma da da ibada ne ko a cikin gani kake ne ne da ko ka tsara kuma na ga maganar tana da fari domin wanda hadisin da Allah alaihi wasallam yake cewa idan ka tin na ruwa da mabbiha cewa wuta ta yi hadisi ne da take bukaci a rubuce wuta dai wuta ta kai tsara ta kai ko ke zuwa gobe ne ba tana da hawa saboda yadda take jin kanta ita wuta sai Allah ya ba ta izini cewa ina kai ko ina ba kai cewa da mun ba ta to biyu في إدارة نفس في إدارة ونفس الجزء في الجيد إن هذا يوجد الجيد يوجد لا بد إن هذا يوجد الذي أنا ونعرف جواب في كيلو جورا بالجانب في جورا سوى يجد الله من جميع تكم وجيوا العقول والدين إن جبوبين أقول لهم تكم جزء idan ana tsananin zafin da kuma kuma aka daji akwai zafin da za a akwai da ke garin da aka yi kafara a a Najeriya ba mu zama wani jin su gwamnu da aka yi kawai su makawa lokacin wannan zafin ya kama kuma aji kuma aka kai gwamnan yobi da kasashen da suke yi ba kuma aka kai saboda haka akwai su ji a nan wani zafin da aka yi ba ta yi cewa kai ina yin zurafi a cikin jari da yawan gudu da kan wata yi wannan hadisin ya kawo zuwa lallai gaskiya ne akwai wata tabbaci guda biyu na wata jihar nan to za mu koya abubuwa kamar haka abu na farko shi ne lallai sanya ya wata shi an jar addada yayin da aka sami tsananin zafin rana idan ana yi za a fi da rabi ba wani ta sai saura kwata ko sai saura mafi goma ko ɗaya ba kan misali an bi tsarin hadisi ce da na abu ne biyu wannan jara'a ko kuma wato wannan shi ne abu da mazaba ta hannun suka ta da ba a kai ta da ba a kan sannan yadda hadisin ya nuna kawai hadisi da na abu na uku hadisin ya nuna cewa ne wato ita jahannam an halice ta don kun san wannan jama matsala ce da wasu da ke huta ma ba ku sai da ce musamman ba wai shi ga bare ba wanda ke kirarin musulunci ba ba wuta sai ranar alkiyama Allah ne halice ta wannan kuma aƙida kuskure da wuta da aljanna da suna aljanna Allah ya ce wa tabu ta wanda ke wa'ida بالكامل وتلاقي كل حاجة تعرفينها كامل هو هذا اللي يجاهد الأوضاع أنا أجي من جاهد يتجمع هذا كلام يجب sannan ita ma an janna kalan ne da ne aya ga wanda wata ya hau da mabda da ne ya rabbi ko wanda ta ji an zuwa samawati wal ardu aidan bil muttaqin cewa ku yi gaggawa zuwa ga neman gabar ubangiji da wata aljanna da fatin da ya fi zama da kasa yana yi cewa idan su yi suka yi mun da da zai gaba su tsoron Allah kaga tana shi gaba saboda haka wuta tana za a jana da ba cewa ba a yi aljanna ba a yi ya mu ya ya ya ba fahimta ta kuskure saboda haka wuta ne da na yawa cewa magana su wanda yake ayyuka da yake yana ba da yake aljanna haka ba mu ya da a riga da ta ba in ba ka da gida a wuta kake da suna wuri saboda haka akwai aljanna tana daga wannan hadisi a wata ka'ida a tsawadin da kuriya da malam ta ke yi cewa ya kawo su cewa da makasasu da jiribu da ke wahala wahala da tsananin wahala yana jini a ba mutum sosai eh shi za a ake cewa matawa matawa za ku ga kasashen da aka ci gaba ba kowa da ke kawo ba saboda ba da wawa ce a zuwa yin zamu zo mana haji kana duba yanayin mutum da yake yake da zake wa fatawa akwai abin da annabi ya fara za mu karɓa ba da wuce wanda ya zo da bai shi kada ya tsaya Abdullahi ya fara da ya zo da ne cewa me ko kuma da yake da kai sai annabi ya kama Abdullahi sai na Umar Abdullahi na Umar na da abu yau mutum wanda ya yi sanke shi ne wanda duk wanda ya yi sanke ba ku ga yi ne ruwa da ya da ba dan da aka ran shi ba shi ne zo ba ko ko ba da da da shi shi ne ka ba shi wanda ya da wani dan shi ba da ba yau ku ne wanda ya yi sanke shi ne duk wanda ya yi ne da ko ko ba shi wanda ka da ya da ya ya ya yi da yabna abbas kai ba ta wani kaya a wato dan baya sai ku ba ta wani wanda eh eh ina da to ne eh shi wannan da ne na farko da ne ke maza Allah wa ku da ne zai ka ba ka da shi ne ya riga ya yi nan already ya yi to da ka nuna masa babu kama tsakanin da Allah ya yi maka shi ko wannan mataki ne zuwa yake yi shi ne wannan da sai yake yi da shi ta muka bari ba za a aka cewa domin shi ɗalibin yake na zuwa da wata ƙa'ida cewa duk wanda ya wani yaka da mutum da ko da ayi da ba za a wuce hakan ƙari da siya wa zai wanda wa a yi wani hakan kowa ya zama a yi wa abin da ya ba a mafi yi ba shi ne kan yana kan wannan ayat cewa kai shi da kai lalle za ta zo ka wannan abu da za ta hawa sai in kuma ya danne wannan abu shi ne ba shi amsa cewa ga dalili da annabi wannan faru abu su ya da su ce mutum da baya ba da wani ce bane su ce baya kaza baya kaza ne da yake ku dini mai ku mai wato mai shi ki kauce abin da zai je shi da ya'yan da cikin dukiyarsa wannan ba ku dawo ba ita kai ya kai ba ba zama sai ya zuwa ke Allah ya ce ai aka da yawo cewa ta dauka ne ma sai ki da wani wani da yake da dauka wata ajiyar da ku kuma da hali doyin wannan ne ko da yake ba ku da nan sama da jiragen nan su malamai suna gani shi ne na jira wa wata wata ne in kika yi amfani da wannan hadisi za a rike shi ba ba dan ne ya ga wannan yake da hadisi a cikin shi ka ce ba ruwan da ɗalibi ne to da haka asalin ma da ke faɗa ne wani bai ce ne ba ka ce ina da gaya ba to shi ne wani yanzu a cikin lawon maza to wannan shi ne abin da suke kawo a tura da wajen kasu da ke yi da ke wahala tana janyowa a zuwa kama ka ce kawo ma da zuwa da waya biyar ka da yi ma da wani akwai abin da zai iya gaya ba ka ji ta hali wata gudunwa da ta gaba da aka yi ko kuma ke jiki ta da kuwa ta yanzu yana yi gaba da duba ba a wata ba to wannan shi ne kayan da ke jiki da zai yi sannan wannan hadisin ya fito da irin yadda aka ce ke koyarwa har yana da da kan bayani cewa idan zai bari da jini ne bala kuma zai bari da jini da yasa yake so ki kaza yadda ko ka sanya yawa saboda wannan zafin rana yana da hukuncin jahannama ya fito da dalili da yake zo to tun da dalili ya zo shi ke nan da kuma da dalili ba a yadda yi wujudan wa adama shi ke ya fito نعم حديث نكبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبرد عن أنس بن مالك أن يتعالى وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira ya rinka da tabbata a gare shi ya ce man nasiya salatan duk wanda ya mata sallah har bai nake duk wanda ya mata wata sallah falilan ya da da kala to ya gallaje ta idan ya tuna yana tunawa da ya sallah ya gallaje ta ya gallaje ta idan ya tuna ولا كفارة لها إلا ذلك إذا وزن ذلك تكون عندما ذلك وكفارة في وزن وكان يجب قول إسلام الظلمة قول قول لله حتى في الزلة على ko kuma kana azabin da yake ba dai ba a wala yi amma kana azabin da tabbata ne ya wala amma ta azabin da ba a wala har ba يجينا الذي كان كان لا يوجد في الكلام الذي هذا ذكرها kuma ba wani abu da za ka ji zai biyo baya na kafara cewa ka ce ka daga ko ka ce ba da dalila ba a kafara ta wuce ne ka biya dala a lokacin wata la kawai mun da aya ya ne ke kan da fadin Allah cewa wa ne salata ne ne annabi Ali Jalal Allah ya ce ku rika kai da sallah da ranar kuntuna wani mutum ne a ruwa ya mutu kuwa cewa ya manna fiye salatan duk wanda ya mata wata sallah aura ma na ago ne wasu gabar da sallah wani yin bari shi ne ba da yake magana ne ya yi barci tun kafin idan lokacin ta kuma yana ta wasu har lokacin da ya yi ya ji ya ba wanda zai yi lokaci ne zai yi baro wanda ba yi zai ba wanda ya fara da su kafin lokacin sallah har lokacin da zai wuce ba shi wanda ba shi wanda ne sai dai kawai wanda ake zargi wanda ya yi sakaci da ya yi wanda wajen da lokacin da ya yi ko kuma ya fi jau da lokacin da kawo masu danna waya yana ta danna waya zai kalli wuce ya ce waya ya kwanta kai ma ka san mutum ya kai domin sun gani idan ala ba ta mutane bayan ba na yi ba a wanda ya zo kamar yadda ni na zama cikin da ya zo ya kwanta wajen yana yi ya yi kwanan ɗin shi kwanan shi a yana ɗin shi ya zo ana yi gobe sallah ya ya kwanta Allah ya gani wata yi zuwa ke gani ba a ɗaya da rikin zan kwanta da nasa shi ba a cikin mutum da yake wajen galeka ta yin yana rubutun da yake duk wanda abu da yake an da yana dawo yana cikin shi ba ba ya rage ba ba ba sau da haka sai da kwana sai da wuri da na ga da yi an bai da wani iya samun wannan an bai da ko shi za a je magana a kan cewa a cikin magabata kamar Muhammad ibn Hasan al-Shaybani shi a ra'ayin da kaga kamar wannan wanda ya samu kansa a wannan yanayi shi a gurin da bai rama sallah a gurin da bai rama amma shi gurin da ke ya rama ya rama da domin ai na yin tsari wanda wani ne yake da wanda ya kuma ya duba bai farka ba zai yi awa a gurin da ko a ga ko da na jin da wani da ne ba to ana iya samu wata ran a tattabakin Allah ya masa ya kara masa lafiya da ya zo kan da wani hadisi abu da yake yi akwai ɗalibi a wurin da suna tare sai ke mutum mu biya mu ran laraba yana jin jin da bi ya je ruki a riya suna jami'ar madina yake a wannan lokacin yake je kwanta wasu yi wallahi ki farka wasu ranar ana yi wani Allah ne bai farka ba sai da aka sako da gari ba mun da shi na sai ga mutane kowa ya zo da kiran juma'a ne ranar juma'a sai ga kowa da juma'a ya zo da ya haka yana abin da wanda ya ɗan sako da ya yi kan daga jannar juma'a kwanan da biyu na to ana samu duk da wani zai ce wuri ba ma abin ji ba eh abuwan da yana da juma'a da juma'a sai dai wato yi ko sai yi ko saboda haka wannan shi ne hukumar da ya wa aura ma'ana ba ka fara zuwa an yi salli a hadu da da fara ka fara da shi ne sallace da shi ne jira kawai ta sunan da na muka sallah to biya ta lokaci to wannan ya ce ni bare da shi magana to an biya ta kada da ba nan ne tana da ranar ne na farko su ne alamu fifi rashin tunawa shi ne mutuwa na biyu kuma a tarku bari mutum ya wani kawai ya yi shi ma yana zuwa dole da yake yi zai tafiyar alƙur'ani zai ga yana zuwa da wannan ma'ana misali wa mana araba ko na sunna a falastiyar kaga ai an ce ma kare aiwa inda rabbi la yadullu rabbi wa la yasta Allah ba ya mutuwa kwata kwata to dan an ce na sunna ai ya ko da ha fata da kawai sai kare Allah jalla ya rubu abu yana da yau kaga bi ma'ana annabiya bi ma'ana tawwa ko kuma dan tawa wa man arada an yiki fa inna lahu ma'idatan barkan wa nahduhu yawm al-qiyamati ya'ma قال ربي لما أشرك بي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فتحميتها وكذلك اليوم تنسى أي كذلك عددت آياتنا فتأتى وكذلك اليوم تسأل تكلا كما بلا يعني نتيجة الإنسان والمرأة تكلا الله تبارك وتعالى وأولا عزيزي من نسي ثلاثا أو ثلاثة وجد الإنسان wanda ya manci adam zikir ko a tarku adam zikir domin akwai wanda ta kawo da kuru ta fi adam zikir a domin a tarku bari mu ji da abin da malamin ke faɗa na farko cikin da za mu koya a hadisi da abu na farko shi ne cewa ita mantuwa wata gaba ce a cikin nada da ba a mantuwa ko da ta yi da ake da zai yana amma man da abu yake da yi kowa ya yi kowa kusuran da yawa mantuwa tana da kan nada a kai وما تبي الإنسان إذا ما إلا بهذه هو ولكن قدر الدنيا تتكلم قال بعدين يا رسول الله الإنسان يستجيب المنزوع إذا إقام المنزوع ولا ترى ذلك البيت كما من دام ما تبين جزاء قالوا ما الذي هذا عليه النبي عليه قال من جنن في جنن على الله صلى الله عليه وسلم من جنن على الله والنبي domin zuwa tana da alheri da yawa ita take za mu ne ma alheri a yaki ka so da kai mantuwa amma in ba mantuwa to ba wani kowa kowa ne kowa kama yau da haka tana da lafiya alheri sai dai ba su mai kyau shi ne annabawa in ya rubu mantuwa na jira in ba kuma dawo ga wanda kuma wannan a babu dawo yawwa zai ce sannan a cikin yana magana a kan wajibi ne idan mutum ya gina sannan lokacin da ya gina a lokacin ya rama ba da zan mai ce wani jira sai ya wuce lokaci kaza kana tuna wa bani sanni ya tuza da kana da zarar ya tuna kawai ya biya to haka ne shi ma bai bacci mun faɗi wanda ya bacci ba an da ya gamsancin kwanciya ba ba shi ba saboda haka shi ma da ya dace da wasi sai ya sallah wanda ya gama yin sallah kullum da zuwa ya kida shi wajen da kai ne da shi da shi ban da wasi rana ya yi da da da kafin yana da shi ba ko shi lokacin sallah shi ba ko amma ba wanda ya yi shi da na'a ba ne mun zuwa ya shi ana iya zamu wannan shi yake ko ni mun yake wajen sallah ya ba wannan shi sannan kuma mana yake fa'ida da wuri ba wata kafara da aka kara kan biyan da biyar da kawai da da zarar ya tuna kawai da biya da na wanda ya mutuwa da barci ba su yi Allah da shi ba amma gairar hukuri banda wanda ya sakaci bai sakaci da yawa Allah ne dan shi ma da suna magana a kansa cewa shin magana da ke wajibi ne lokacin da mutum ya tuna ana wuce da sallah ya yi a lokacin ko ya halatta ya yi da jumhurin nuna ba jumhur yadda da ba kan cewa imamu malik da abuwa nufa da kuma imamu ahmad bin hanbal yadda da ba kan cewa wajibi ne da yin da a lokacin ne yana tunawa a lokacin ne ba da kan cewa yanzu ba a sallah da a ita za ta zama tana da dare ya je a gaba ko ya zuri biya ai ba da gangan kirkiro da ba imamu shafi ya ce ya halatta kuma da jikin da jikin sa kuma tsaffa din ba su ke babu da ake babu da ake ce ya halatta ya biya da hamdin ya tabbatar da kawai yana ruwa shi ke ba dole sai ya yi da a lokacin da ya biya ko ya zai biya ya je za a ruwa ba kuma ya kawo da shi cewa ya akwai hadisi wata rana annaba ne da ya zo da shi da sahabbai sun sauka sun yada zango a wani kogo sai wani ya kwace da wani ya kwace ta na farkawa sai ga lokacin sallah ya wuce kaga a yakin da yake da wuce ina da kuma dawo da ya tabu ka su wanda ta faru sai sallah azba sai sallah al'ada sai sallah azba idan sallah azba ne ba shi a wani lokacin sai ne yake gidan lokacin sallah ya yi a tafi to shi ma kan da annabi Ibrahim yake cewa ya rana ta rana kawai yake kira su ga mutum ya baka je da yake wanda ya dora ma ba ya rasu da shi ya dora ma ya da ne wanda ya dora ke cewa wanda ya dora ma ba shi ya dora ma ba da gangan bane ke shi na da wani da za ta tsaya da za a biya da ta yi ku zo mu gurgura kowa yana da lafi a gurgura domin ke kayan da ya yi ma yana wannan kowa ya ka gurgura ku ga an ta fata da ke dole ba mutaci cewa an yi biki shi za ke cewa mutaci ne yi wanda ya faga a kashi to kai ya dala a kashi gurgura sai gurin da ka makara ko gurin da kai shi ka makara to ka da shi yin dala da domin sun ce mutaci ne wannan suna kawo in za da ya kawo wannan sai kuma jumhur ta ya wai din jirin da Allah ya kan san kan ni ba dogo bane kawai ba dogo ba ga ya kai Allah sai kalla shike nan ba ta abin da ba sai mun dawo ayi da ba na ce duk duk wato da yin jumhur da ya ba ni da ya cewa da ranar ta tana shike ko me ya hukunci wanda ya bada daga ta an lokacin da ya ta me ya hukunci ima anan a yi majina ba duka sunan kan abuwa ne ba gaba ɗaya su ka ce wato wajibi ne biya zara an fahimta da yau kuma ya cancanci a yi masa hukuma sai in Allah ya ga dama ya yaje ba wanda ya wata Allah da yarda sai ya biya sannan kuma ba tabbace Allah ya gaba su ne ta ita ba amma wasu daga cikin na bayan wato kalar wanda suka zo daga baya rikin wato mabiya kukan kasuwa zo a yi mace mazahirin cewa wanda ya ganga da ya shi dalla da gangan to idan ya yi dalla ma ba za sannan kuma ba ma a bukatar da ya ko su ba ne da ya shi ba ka fafe sannan zai ce ba ne ya ce na mutu ne kuma da yawa amma da yin da kuma ya kwari an gane ko su da yin da shi ne kamar mutum ne da gori yana jami'a yesu bai gama su ne ko ba yau ko gobe sai aka da lokacin jaraba sai shi zuwa a lokacin da jaraba saboda takama da wani abu kawai sai bayan gama jarabawa sai shi idan jaraba sun fito zai ka taka shi na wani yanzu na hannu shi wani hannu ne da wanda ya yi jarra kafin lokacin da ya ke yi da wanda ya bayan lokacin da ya yi ya ce zai yi dan Allah ba zai kuma ba saboda haka kuwa kuma ka bari mutum ya yi shi a kan dole cewa idan mutum ya je a wannan kamar wanda ya je jarrabawa ne kafin lokaci kawai yanzu ba ka fara kana da ko lokacin da hayaki kake kai yanzu za ka yi masa rikka kawai ka tafi idan ma kai kana da yawa a jiru da gudu na tsaro da kuma ba ku kira ba za ka magana da aka yi ba kuma jarabawa ba za ka gudu da gudu ba za ka ce dan adam ma baya da ba lokacin da kuma Allah ya ce inna salata kana karan kuma ne kitabun ko kuma Allah ya ce ya ma lokaci ba da kana kan adam ma yana da lokaci ba da kana ko ni ba ya Allah ka hudu ga Allah ba wani ce ba dai to da wannan shi abin da ke dawowa cewa gajiran ma ba da yi sallah baya halatta aisha ta hudu lokacin da yake to ta yaya za ka halatta kuma bayan lokacin da magana yana halatta ce sau da haka abin da ya fi kyau shi ne mutum ya yi sallah a lokacin da hadisi na gaba an da yi bin abdullahi da biyan lawa a ruwa an nan wa'ada yi da wani da biyan lawa a an karo da da gani da abdullahi ya kana kara musu yadda daga wa'ada da jawal lallai wa'ada da jawal an ya kara musu yadda ta ne jami'a ma a rasulullah صلى الله عليه وسلم النداء الآخرة يا قدر جينا سلاسة إيرينا سلاسة كلا إنسان سنة في يومنا جينا مضربة مع الإنساء الإنساءين إلى جيدة كلا إنسان يتبقوا لدي مجاء في الإنساء والآخرة إنسان سنة في إن إنساء لابد يبقى ما تنظر يا قدر جينا سلاسة إنسان كلا إنسان ثم يجيء إلى قوم فتح قوما قل مدى لفتن جيء مدينة من قول جيء مدينة جيء مدينة فإذا الذي يجيء الصلاة والنسبة قوية جيء مدينة كلا لجاي يا ذا كان جاء أنه عليه الصلاة والسلام يقوم السن كقول بقوله على جبل العمل التي يقوم به الصلاة أولا مجرد من جاي الشعباء سوى هذا جيء سوى wato me hukuncin tallafi annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tu'adu salata ma wa sai aw kama kan ba a bai da sallah to ne to ga mu an sai da ya mu ne ya je da farilla to ne kana bula za ka yi ko no bai amma ta farilla ba wannan magana to ga jin bari ku na farko hadisin yana nuna halaccin wato mutum ya kira sallar isha'i ta ƙarfi da al-ishawu al-akhira na biyu kwaɗayin da akwai wajen yawaita bibiyar annaba alaihi salatu wasalam da ɗauko da abu da yake sana abu na uku jawazu salatu da mufti ya rage kalmar da nake ya halatta mai sallar farilla ya zo zuwa ya bula ya halatta me yasa saboda matsayin ba su da yawa ba su da yawa ya je ya ba da wutar mun yi wannan tafiya cewa ba ga yayi idan abu da bai yi da yi da kuma kafin ba su yadda za a yi ba su da yawa da ba da mun ba da yake kira da ko za mu da yanzu da bai ne da farin lafiya eh farin lafiya ce lafiya mun tabbaya ko a wannan majalisa kuma ya tabbatar da cewa wanda ya ba da mai take farin lafiya domin ta fi tabbas ko yau wanda ya zoye wa jama'a lafiya a cikin kuma kaji nan faɗi labarai da yake ji to anan da yake ya halatta mai lafiya ya buɗe farilla mai farilla ya buɗe lafiya wannan da yi ko kafin ka buɗe tana da yake malikiya wata ya ba ta yi da zai cewa mai farilla mai lafiya ya buɗe farilla a malikiya sun yi da dole wanda da ne shi ne ke mutum ne yana sallah aka ce da yaya ka yi da bai da yaya ne shi ne mutum da yana sallah wannan hadisi da kuka biya kawai da yana a da jan ruwan ba da sallah da jari ya yi liman da ba da sallah da jari ana cikin ya daure ka ka ji da ruwan da yawa an yi ta alƙali ya ce da ya dan da ya yi da ba ba kai da ba ba sai ba mu da yake tabbata wa ya Allah wa rasuluhu la tusiru a'malu kuma Allah da wannan da kanku ba ta yi shi ne yake kawo wa zuwa ya ka ba da sallan nafila kai da ba da dai kawo da dai kana da kuɗi aka ba kuma da dai kawo to ka tsara inji ba mu da ဒီကမှလာတယ်ဒီဒီနဲ့ဒီကဘာအခုဒီမှာမှဒီကိကဘာလာတော့ဆက်လာတယ်အမှန်တကယ်လည်းဒီဒီနဲ့ဒီကတဲ့ကဘာဒီနေ့ကျော်ဒီက ဘာအဲ့တော့ကဘာတဲ့ကဘာကိုဘုရားကြီးကဘုရားကြီး لو كنت الثلاث ولا ثلاث إلا المكتوبة الذي يؤكد الإمام الله وتدل على أن الذي في جبر الله هي دليل المكتوب في موضع فما إمام مالك في الكوكبة كتابة على فكرة الله سفيان إذا يأتي إذا تجده يجد إذا كان جديد أقوى كان تجد من ذلك إذا كنا وكيف الله إذا كان جديد إذا كان جديد إذا كان جديد إذا كان جديد ko ga ne ne ne ne ne ne cewa wannan da kake nuna da yake wuri ba ka ji da daukar gaba guda to na guda ce dai ne idan sai ka tashi a wannan ruwa da nan ka tashi ne yayi ya kara da ne ba kallar da ya sa in ji da ba mu kace duk wani ba sun ce haka da a gurin ma ba da ke dama kawai shi shi ne da wata ra'ayi sauran ma yan ke ko za ke tsara da sallah shi ne abu da shi ne ayi ka tsara da sallah ka bi ba ba da ke cewa kar ka musa sauran ma yan kuma kai kai to kuma ga da ne da wala duk yi ma amma da duk ku ku ayi ka ga wani da za ka yi fada suwa ne kai fada suwa da wata fada suwa da ke wani don bai da kamar fada suwa na'am kamar da wannan nazarin ya hada suna abin da ba a zai zarto da ke ba da wani da ke wani wani mutane mutanen wata kabila suka dogara da ba ne da za su da suka zo ne suka ana zanna da su goma ne to annan mun bada yana da yake a zanna da waya ko ana yi da wani kira da mutane da za su ba da su wani da mutanen da ba kai sai kira ce ce ya kowa yana sallah kuma ko sai ce ce ni ta mu sai ce da dai ku kan ma na sallah kuma da jira da ku da ku ku da ne kaga sai kira da kuma na bula wannan dalilin ba ya nuna cewa ta za ta yi a bayan ko wata na bula wata bula wannan shi ne to kaga abin da yake a mana kenan cewa ya halatta sannan matsayin ma'azu da jawab a gurin mutanensa saboda wasu ba yana da ce wannan matsalar ba idan sai kai ba riba mu ne kai kadai za a gurin ne ba za ka dace ne cewa ka da ruwan guri ka guri wanci da nan kuma zuwa kai yi wanci a mu da nan ko kauye da ne kai kadai ne riba kai kadai ne wanda zai iya ba da sallah a mu ya da ka karo ra'ayi irin tsarin da wa'azin da bai kai ma da sha'a wasu wanda ya inda an ba da dama za a iya nafula da nafula da yin jibaru ta kawai ko a wani lokaci za a yi wannan magana ta mutar da ya sannan wanda yana nuna cewa za a iya jiran liman a ce liman da ta ga yadda mutane da kawai da jiran ba a da jawa sai ba ya ke jira daga can cikin madina zai ce ko ma gefen kawai kamar da ganin da yanzu ne kawai cikin kuma ya tafi can tura sai an jira da yi da ta kullum ne zai kure da wadanda kuma ba wanda zai koda ya ce nan da yanzu mutum ya ba su tsara ba har wani mutum da ya ce to an tsara da yawan mutum ya kan haka zai ce kuma sai an jira shi ya zo ya kuɗi Allah eh ba abin da ya ji yawan gani ne na haka yau na wani ya ta yake da karfin ya ta ce ya ga kowace sallah sai ya ga kowace mai da ne ko ya ga kowace sallah wannan ne ya yi kai ba eh to da haka suna nan da wani samu da sallah ya ga kowace illa iya ka magana da ake magana da ake wasu ma da nake dai idan za ka bi a ta mutum ya zo ya bi mai azar ya wuce da azar ka zo kai ba kai azab da suka shigo masallacin nan ana kallon da haka ya rage ka yi su kai azab da ke yi ba ko da azab suka ce ya halatta amma ya zanto duk sallar da za ka gudu ba ya zanto hai'a da tura din ne ya azab da haka kowa wani ko kai da yau saboda yanzu ba zai ba ya gudu ya ya za ya da su ji ne dalla yau ko yau ba to da haka wannan magana ta mutu ne gaskiya cewa idan har a ta zama daya shi ne Allah da razar ba ya sani da ba ya sani an bai da yau ko da ka ba magana ba ta kai da iya kan ta zame gobe wallahi wa'ala eh shi ne kamar yadda muka faɗa imam malik da abuwa ne ba imam ahmad bin hanbal su a gurin su sai halatta ne ya kula ya gume fadila an gani amma imam shafi'i da imam al-auza'i da abu sawa a gurin su ka ja amma wanda ne ke yake jira haka eh da shi ke ya halatta ne ya kula ya gume fadila ya fadila ya gume fadila za ga mutum ya zo da lokacin ya zo yana tsakoni ya zo masallaci ya yi wani ko ya koma baya zai kafula da ya je ya yi kafara sai ga ba fita da shi wai da shi ko da kai ba haka yanzu a tara za ka yi ba zai samu jinsi ba akwai ka da yabi da sallah domin ya halatta wani za ka ga dama in ya kallo da zama ban zare da kai ko ba ka zuciya ya ce kwanai in ya zo ka sai rama kai sallama ko ka yi sallama ya samu jinsi domin ya zaɓe ka da sallah an bai da zai ko ce dan da abu da wannan wani ina wani wannan na ya ce da yau ba gani yana cikin su ne da ma da kai ai ne bisa sai ya bude saboda ya yi shi da ya zo na ta tauri ya ji da yana zuwa ya kafa sai ya ji sai shi kuma ya ji ya ji sai sai kuma ji sai ya sallama sai ya ma da ji sai kuma ka kare ne ne sai ya bude shi abin da yake ne an bai da yau yawa to wannan shi ga muje ba hadisi na gaba an ana cikin malik da radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tiddatil hadith ana samar Allah ya kara masa da yake mun kasance muna sallah tare da annabi kira da rabbi Allah tabbata alaihi a cikin tsananin zabon rana kun ji ko shi za aka ce zabon ranar ba dan kawai ya fage da wannan ne sallah ala Allah domin lokacin zafin ranar ma tana tsara gobe yana tsara abuwa kawai abin da ake so ka ɗauka ibada ce in dai lokacin zafi ne kuna sallah sha biyu da rabi ko ƙara mutu da ya shi ne kawai abin da ake so ke ce shi ne kawai ma zafin ranar ba irin yadda wani mutane ke kamar a ai wani zai ce za mu yi zuwa mutum zai tafi kallon ban ba ko layi na ko da shi a wata da rabi a rana ko kuma yi gaban da baki ne tudugo tudugo za ka yi wannan tudugo da ake a tsananin zafin rana lokacin da rana ta zo ta zo zafi ne kuma da suke nace ba su da wannan wani ya ta dai kuma ya wuce tudugo waya na magana cewa wai in baka saba abin da ake yi ko a ga ya ba ko da ba dai ba dai wai ko da ba da ko ban a wannan ranar ba to wala da gobe ba da da ko ne ne ba ba ni mu ka da yau wani ban da kaji sai a ce wai ka da ka ba kika gobe ya kuma ka ga ko ce ne ko ne ga ya ko ne ne ko kina da wani da ranar da ne ana tsammani da mun da zai na sallah da Allah ne da zai da asalan da barana bai da nan ne da ya ahadina an yi mai da jama'a da wani da rafi kulli idan ka yi da ka dora gojin da kan kata ma saboda zaki ba za ka dora gojin ne ba da ba ba ba ta jana ne ne da da kai kamar kai ne yanzu ka ta je ba babban da ko hakan ne ka dora abin da za ka sa wajen ka kunga maka je kara fassara ba wannan ma'ana cewa ba wani da take ji ba ma'ana kawai shine idan ana zafin rana ku ne bar lokacin ke zama ke kullum abu abu ba masallaci har zai da jira ko karfe daya ko sai a ne ba abu ba to a ce ilimin ku ya tafiya mutane da gane ba wani sabon kuke yi ba kanan da kuke yi da ranar kun fita rana kun ga rana ta yi da wani yanzu to mulki goma guda da yake kara ko goma haka ake sallah kowa ya san ba ta rai ba asali ba wai zamanin da akwai ba ke karu da yawa ba ke karu alani iyayen da kakannin su ba su da agogo da alani da ranar ke mutuwa a kaya har sau ba fiye sun wani lokaci mutum zai zo ya tsaya a rana ya zo inuwar ta ta farko na tana saukowa da zai ce yanzu a za idan ba ta sauka ko ina ba za a ce a za a ba sai wani iyaye a bayan sun san wannan ba wani da agogo shekaru da yawa ma wanda wato agogo da aka sa a gidan sarki da yake zuwa ya buga wasu kai sun ji wannan za su sarki ya yi amma ba ruwan da su yi wa su gida da wani domin suna yi cewa da an biya ba da ya zaɓe da ya yi ya wuce da ya ce dubi ba dan a ba da Allah a lokacin kaza ba da lokacin kaza har sai da aka ce wani ne yi ba da ta fita da mai shi ne zai yi abu dole karbe shi a janna da abu amma ba wani iyayen da da kanin wa a lokacin da alimi suke amfani cewa idan za ya so da zanar zanar na kai da wani ke daga waya da ba ka san wannan to wannan hadisin cewa muna da kawai da za mu kawai na farko annabi da sahabbansa dan kasance suna kiyaye lokutan sallah kuma suna yin a farkon lokaci domin ya fi balala as-salatu bi awwal waqti ko hadisi Abu Hurairah sannan ya nuna mana cewa lokacin azhar a tsananin zafin rana shi ne da zarar rana ta yi da wani ta wata ce sama إذا زالت عن دليل السماء كانت أشياء كما تشير فما أدري من السماوية جل تعبد كفحي وجميع فلول لك غدا أنه عليك رسول فمن يعلى تعيد جل أقوم له باوي باوي ta ko Allah bai yi da zafin rana manta ce da ke da yau duka duk da kone da zafi ba wani Allah bai ba eh wani jiwai zai goje da yawa da kaba ai ba nan da yake da albashi ba ba ne ke zawa ba ko a cikin da su a mutane da ke zalla a arabi ba ka zama su rufe na su yau da gobe ce kawai za ka zafi ba za mu rana ba to wannan shi sannan kuma asali asali shi ne mutum da ya zalla shi ne ya rubu muka da hannayensa da kuma gobensa kamar yadda muka biya baya sannan shi ma wani hadisi kuma ya nuna ana yin aiki kankani a sallah baya ba ta sallah a rabin aiki an gane ko na da zama yin da yawa lokaci na yin da yawa to sai ce wannan hadisi ko yana da hukuncin rabani cewa wato an bi da yake zuwa ga annaba ne da rasulullah domin an yi sallah ne da annaba ne da rasulullah sannan wajibi ne a nisa a kalla wajibi ne mutum da ya kalla to ya nito a kalla yana ga na gani lokaci ya yi za mu tsaya a kan wannan abubuwan da muka kare yi Allah ya wada da sanar da su da Allah ya ce akwai gamjoyi ga wannan da an tashi masu musamman a lalata wannan yana tambaya a kan yana zuwa ga hankalin mazajen da ba ta tsaye a rai a kan lokaci suna yi a rai ko yi ne kwanciya in dai mutum ba masarori ko mara lafiya ko jama da ya zo a ce da ake sallah da ake yi zuwa wa mutane da ake yi wannan magana a wannan masarai yauwa ko da haka ita ta rage wa duka wajen ciwa amma wajibi ne lokacin da ya ce hayya ala sala mun yi dai da gobiya wanda ya wuce daga can zai da shi an da shi ba ko da ka bari ne ai ne ya wuce ke dai idan an jira sallah ko ne ke da ake ko ba zuwa ga kira Allah ko wanda yake da wuce ne jira wuce lokacin sallah sai ba za ta yi ba wanda ya da shi zuwa da yi ba idan mutum ya ruka shi ko yake da shi ko ba ya jira sallah kai lokacin idan sai gida bai zuwa ba da da ya to idan ka tafi ka bai ta wani lokacin da ya lafa to yanzu da lokacin da ka tafi shi ne da shi kuma kai ka san lokacin sai dai ka da shi ya kai har sai an ce ko zuwa ga wani da ya yi yana lokacin wato wajen da zai ya yi shi ba da shi ya wa wani amma idan ka tafi ka yi shi to kai ne da lafa na ba yau amma yana da yawa saboda haka dole ka yi shi da wannan ke hutu ne sun zai da wuzalla duka ba wuzalla sun da ba ma ya tare shi aikin da har ranar da ya yi sallan baya ya suna da zai ka wajen su ba kuma hutu ne ya gaskiya a kan zai da ya wannan da zai ba ta yi ba kwaye idan idan kawo sallah yana zuwa a koma gidan mazan za su yi a cikin sai suna da magana da ake idan har sallar lazimi ka da yin da za ta biyu lalle za ta ta sai amma idan lazimi ka da yin da ne wanda za ta yau a idan da kuma da gida cewa da idan da kuma wai kawo yana zuwa har kofar gidan ne saboda haka matan cikin gidan za ta yi za ta yi har bazan da suke nan malalata wanda ba ta zuwa wasu za su yi sallah amma ku gani cewa shi na mutum ta ya ga gauri yana kallon ta ita kuma da ba ta kallon gauri tsara ta ke cewa ma ta yake da mai yarda ta mun da ta gauri mun ga askar da ta yarda ta ita ne ruwan ta kawai wannan kuma ta bayar kamar na kallon da ya kan da ta ka take ke wata ta zama kamar wani lokacin da kuke haɗa sallah a masallatai daga magariba bayan sallah yanayin sama ya canza sai duk da haka ba ma da sallah ba amma bayan mun yi da sallah magarba sai muka ji wata a wani muka ji wata a wani masallaci za da haka sallah shi ne halatta ba ku zama shi kan asin kowa ne ma a kai Thank you. ولا معلوم
Sashin wanda wuce da wani yana da yawa a wucin kwanansa. Idan kana zuwa masallaci, mutum ya karɓar ko fiye da haka a da sallah a kan alwar haka ya dace da sun ka kuma da lokaci a gurbin lokacin da ya sai da lokacin da kuma zuwa lokacin yau ba zai zama matsala an kada ka samu ce ka gurbin lokacin ka ga abubuwan ya da wuri karfe hudu da wani abu ya da wani daji lokacin da abin ya hukar da baka baka da wani yau ba ka bai da lokacin da gurbin da ya zuwa ba zai zuwa baka da wani yawwa in da iya ta idan yana magana da wani yawa da ba ta samu cewa ta hoda dan ta ta'ala domin idan zuwa da yake da ne ta da ku idan ko da ya za ta ala mun da ta ne ba ko yawwa ba da ne ya kaga ba da da ya ji ana hawa da shi kana da bidai kuma Allah da ake da da ne Thank you. ido su ruwa a wannan ba ce mutum sun ruwa da ba ce mutum wanda zai shiga janna zai shiga ukure ne mun ja wannan magana ko an jira zai shiga ukure ne idan ka lokacin da wani za a je sai ya wa sai ka mu sai a ka da da amma idan ka abun lokacin ka ba za a yi azaba lokacin yawwa saboda haka wani da ke lokacin da sauki sannan da ya gani rikin ya yi zaka tana a kanan sai ya so da aka so da masu yau da ya hauko to hauko da kuma kamar suna jira cikin kada da zama da hauko da hauko da ya yi da hauko da ya da hauko da ya yi da hauko da ya yi da hauko da ya yi da hauko da ya yi فتبارك الله تعالى Thank you. Thank you. Thank you.